أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين ترى قوة أكو هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2020 a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 68 wato ta 67 zuwa da 8 a cikin suratu wato al-a'raf a farkon shafi na 159 a yau da izinin Allah za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alramma Allah ya ce, Uballihukum risalati rabbi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وانا آية تنا دا علاقة دا آيوين دا سكا قباتا فرقون قصة النبي هود ودا تفارة دا وإلى عاد أخاهم هودا shi yasa cikin ilimin tarbiyya da ilimi na karantarwa bai dace ba a fara darasi yana da alaka da abin da yake gaba ba a ɗauko can ba domin mutane ba za su fahimci ina ne aka dosa ba ina fata an fahimci wannan shi yasa ulama'u tarbiyya suke cewa dole sai an yi madarasi arrabtu ko kuma a yi at-tamhid idan sabon darasi ne sai an yi tamhidi an shiryar da kwakwalwa ta shirya sannan a fara gabatar da karatu to da haka in muka sai uballigukum risalati rabbi karatun zai tai kawai a yanke wannan shi yasa dole sai dan munce wani abu koda kadan ne akan ayoyin da suka gabata kenan kissar ta fara ne wa ila adin akhahum huda Allah ya tura zuwa ga adawa akhahum dan uwansu mun faɗi nau'i nau'i na ƴan uwantaka amma nan banda ƴan uwantaka ta imaniya domin akwai ƴan uwantaka ta musulunci ta imani ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun to shi da an ka ce dan uwan sai ka fitar da ta imani in ba waɗanda suka yi imani da shi ba mun fahimci wannan da kyau hudan shi ne annabi hud qala yace ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ko malakum min ilahin ghairi a qira'ata al-imam al-kisa'i da Abu Ja'far ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta ku bauta mishi in ba Allah subhanahu ta'ala ba afala tattaqun shin yanzu ba za ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ba an gane ko wato nan muka ce an shafe abin da ya kamata a ji tsoron sa zaka iya kaddara shi daidai da abin da dalili duk abin da ya dace zaka iya kaddarawa sai abin da dalili bai yadda da shi ba kenan zaka kaddara tsoron Allah tsoron wuta tsoron dai dukkan abin da ya kamata a ce a ji tsoro amma mafifici shine a ce ba za su ji tsoron Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni mun tattauna akan kalima ta takawa da irin ma'anoninta da kuma abin da take dauka ko ba haka ba fa'idodinta kuma muka ce suna da yawa a duniya da lahira duk matsalar da ta shafe ka a duniya in kana son mafita a ina zaka koma kuma mu tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kenan idan muna son mafita mu ji tsoron Allah idan kana son Allah ya sauƙaƙa ma al'amuran kami zaka yi ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra idan kana son Allah subhanahu wataala ya kankare maka zunubanka ya saka aljanna to ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra dan haka dai a takeice za a kaddara dukkan abin da ya dace sai abin da bai dace ba misali tsoron kafirai bai dace a kaddara shi ba domin Allah ya hana mu ji tsoron su fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kuma ba za ka ji tsoron wani abu ba irin yadda kake jin tsoron Allah ko ko fiye da tsoron Allah an gane ko wato alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya kaga suna tsoron waɗansu mutane irin tsoron da ake yi ma Allah ko fiye da shi kaga wannan sun zan abin zargi amma tsoro na tsabi'a mutum yana da makami zaka ji tsoron shi wannan ba laifi bane wannan shari'a ta yadda da shi an gane ko kenan na akwai asbab annabawa ma suna jin irin wannan tsoro Allah subhanahu wataala ce fa kharaja minha khaifan yatarqab annabi Musa ya fita na cikin jin tsoro to kaga wannan tsoro ne wanda shari'a ta yadda da shi sai zamanto dalili zai fitar da shi ina fata an fahimce ni mun faɗi sufofin masu jin tsoron Allah kuma mun faɗi alamomin da ake gane su da su daga ciki shine girmama ababe waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kafa na shari'a da na dokoki yace a bi su idan kana son mutum ka gane yana da imani to duk abin da an ka ce yana da alaka da Allah da ibadar Allah to yana mutunta shi da kaga mutum na mutunta masallaci to yana jin tsoron Allah da kaga mutum yana mutunta wato alqur'ani yana jin tsoron Allah da kaga mutum yana mutunta dokokin musulunci yana mutunta addinin Allah alamomi ne zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub alamomi ne na jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu jin tsoron sa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi wadanda suka kafirta daga cikin mutanensa mala'u manya kenan wadanda ashwa gabanni kafin a zo ga na baya suka ce inna lanaraka fi safaha muna ganin ka a cikin wauta an gane ko muka ce nan kissa annabi nuhu an ka ce qala al mala'u min qaumi a cikin suratu hud ba a kawo shi ba muka ce wadansu malamai sun ce saboda shi annabi nuhu babu wanda yayi imani da shi a cikin mutanensa da wato manyan mutane wadansu suka ce a'a ai cikin suratu hud an ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi to kaga da mala'u an kace sai suka ce a'a can farko ba a samu waɗanda suka yi imani ba amma daga baya an samu waɗanda suka yi imani shi yasa nan qur'ani yace qala al mala'u min qaumi can kuma yace qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha muna ganinka a cikin wauta wa inna lanadhunnuka minal kadhibin kuma muna zaton kai kana daga cikin maƙaryata kaga an danganta Allah annabin Allah zuwa ga wauta an danganta annabin Allah cewa makaryaci ne kenan ba yau ne aka fara ba mun fahimci wannan da kyau ko dan haka kada kai mamakin dan kana son ayi aiki na, na, addinin Allah wato mutane suna da usulubai ba wai annabawan Allah ba ko malamai hadda Allah wani lokaci suna gaya masa magana Allah subhanahu wataala ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana an gane ko suka ce a'a dambi ne mala'iku musa kuma ko ko Allah ya zo da kanshi ya ce shi ya turuwa ne to kaga ai abin yayi mudi mutumin da yake ganin cewa Allah ma bai isa ya turo sako ba sai ya zo da kanshi ka san ya an ce a'a wanda ya turo ka ya zo da kanshi ka san magana ce ta wulakanci qala qala ya qaumi laysa bi safaha yace babu wata bauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai Allah subhanahu wataala to daga nan sai wannan aya ta kama uballighukum risalati rabbi anan muna da qira'a guda biyu Abu Amr ibn al-Ala ya karanta ublighukum daga ablagha yublighu iblagan sannan jamhurul qurra guda tara sun karanta uballighukum daga ballagha yuballighu tablighan ma'ana uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na Allah subhanahu wata'ala an gane ko wato anan sai malaman balaga ta alqur'ani suka ce inda an kalli cewa wato abinda ya ce risalati rabbi sai ce uballighukum to amma da yake rasulun min rabbil alamina shi rasulun nakira ne uballighukum matsayin sifa yake nami na abin da rasul domin jumla in ta zo bayan nakira tana matsayin sifa in ta zo bayan ma'arifa tana nufin hal to sai suka ce shi yasa aka ce uballighukum ma'ana kuma ana iya cewa yuballighukum kenan in an kalli ma'anarsa sai ake bada labari sai a ce yuballighukum amma da an ka kalli cewa can ya gabata ya ce walakin ni ni din nan da ya amfani da ita to shi yasa ba a hankalta ma wancan ba sai an kai wato sai aka bita wato ma'ana kenan nan ya zamanto kenan matsayin an hankalta ma abin da ke gabanin waccan kalima ta rasulun min rabbil alamin risalati rabbi sakonnin ubangiji na mun faɗi bayanai da taujihata na malamai kan cewa me yasa aka ce risalat shin saboda suna yawan sabka ne daga lokaci zuwa lokaci ko kuma saboda a'a wato da'awar annabawa ta tsaya ne akan tauhidi don sun yi tarayya shi yasa da waɗanda za su zo gaban shi da za su zo bayan shi duka abu guda ne ko ko waɗanda suka zo gaban shi in an duba Nuhu yana gaban shi Adam yana gaban shi da sauransu shi yasa aka ce risalat don mazmunikin tauhidi guda ne maganganu ne na malamai uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na wa ana ni lakum danku gare ku nasihun mai nasiha ne aminun kuma amintacce ne nasihun mai nasiha nasiha shine a yi maka bayanin abin da zai cutar da kai don ka nisance shi a yi ma bayanin abin da zai zamanto alkhairi gare ka don saboda ka zartar da shi wannan ita ce nasiha ingantatta ina fata an fahimce ni to in muka duba wato a cikin wannan aya akwai matsaloli masu yawa amma za mu ɗauki waɗansu daga cikinsu na farko shi ne abin da ake kira almasdar da kuma almasraf duk abin da musulunci yake bukata a cikin abubuwa abubuwa ne guda biyu almasdar shi ne masdar inda aka cira to abu an gane ko sannan almasraf inda za a sanya abu duk abin da abin da muke gama 'yan uwa kenan in an ce almasdar shine inda aka cira to abu almasraf inda za a saka shi duk ni'imar duniya gaba daya abubuwan da Allah zai tambaye ka ranar tashi alkiyama akan ta waɗannan ababen ne guda biyu su ne farko mulki za a tambaye ka a ya aka yi ka samu mulkin sannan bayan ka same shi ya ka gudanar da shi dukiya Allah zai tambaye ka ya aka yi ka samu dukiyar na biyu a ina ka saka ta to haka ilmi ya aka ka samu ilmin sannan kuma a ina za ka saka shi su ne tambayoyin da kowane mutum bai son ana yi mashi a nan duniya ba ka son wannan kuma a lahira za a yi ba waɗannan tambayoyi kaga shi annabi hudu ya ce rasulun min rabbil alamina kaga iliminsa da annabtarsa daga wajen Allah ta taso uballighukum risalati rabbi ina isa muku sakon Allah ina saka ta inda Allah ya ce a saka ta mun fahimci wannan da kyau ko to wannan na ɗai kenan mas'ala ta biyu kuma a cikin karkashin wannan aya shine za mu fahimci cewa waɗansu suna cewa ai addinin musulunci bai da alaƙa da matsalolin zamani alƙur'ani bai tattauna ba akan matsalolin zamani wannan kuskure ne idan da zaka kalli alƙur'ani duk wani abu da zaka ga an kawo karkashin alƙur'ani za a yi istinbatin matsalolinsa in an san ka'idodin misalin da zan baku yanzu misali ma'aikaci na gwamnati ma'aikaci na gwamnati shin alkur'ani yayi bayanin yadda kamata a zabi ma'aikacin gwamnati ka gwamnati ya ce ka a'a to ai cikin qur'ani bamu ga inda an kace ba administration ko sifofin wanda ya kamata ba aiki hakan gana kawai za su da kai a akwai su daga ciki bari mu zaɓi guda biyu daga cikin su na farko ana so mai tun ya zamanto amintacce an gane ko na biyu ya zamanto mi wato mai kiyayewa قال جعلني على خزائن الأرض تتمي إني حفيظ عليم annabi yusuf yace ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni in kasance ni mai kula da taskokin kasa na noma inni ni hafizun mai kiyayewa ne saboda mi saboda ni bazan ci amana ba kuma bazan barin wani ya ci amana ba ina da ikon zan hana shi alim masani na ina da sanin wannan abin ashe musulunci ya faɗi cewa in za a ba mutum aiki ya kamata ya zamanto alimun ne yana da sani kada a kai shi bai da sani sai a yi aikin banza hafizun kuma ya zamanto mai kiyayewa shi yasa annabta da tafi komi tsada sai ka iske duk annabin Allah aminun aminun amintacce na Allah ba zai taba wato ba da annabta ba ga mai yaudari mun fahimci wannan da kyau ko sifa ce ta amana wadda ana buƙatar ta a cikin al'amura ko waɗanda iri waɗanda ake son a ci nasara akan su in kuma bankaura ake son a yi to wannan kuma babu matsala sai mutum ya je aikata abin da ya ga dama dan haka dai alqur'ani ashe yayi bayanin dokoki a gurguje waɗanda ya kamata a ɗauki mutum in ya kasance ana buƙatar ya yi aiki. Amin, amintacce, shi yasa wato annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam idan annabi Hudu ya zama to amin, to shi manzo sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shi ne wato shugaban amintattu domin shi ne shugaban annabawa. Ina fata an fahimce ni, sai ya zama to wanda ya zo da Alƙur'ani daga cikin mala'iku amintaccen Allah ne shi ne wa Jibrilu. mutsa'in samma amin amintacce ya zo da shi zuwa gami zuwa ga amintacce wanda aka sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma fil baladil amin a cikin gari amintacce wattini wazaitun wa turi sinin wa hadhal baladil amin kenan nazala bihi shi alqur'ani wanda ya sabka da shi aminu sama'i amintaccen sama ila aminil ardi zuwa ga amintaccen ƙasa fil baladil amin a cikin gari wanda yake amintacce komi sai da Allah zaɓi amintacce don saboda idan kai harka kuɗi baka wasa da ita komi za ka yi sai ka nemi amintacce to hanyar annabta wadda ake so a tsira da ita duniya da lahira in ba zaɓi amintacce ba an yi banna wato kalima ta amin ta samo asali daga fi'ili na amina ya'manu wato fa'ila yaf'alu in an ce amina shine fa'ila ya'manu yaf'alu haka ne wazinin sa yake kuma wannan shine tabbatacce a cikin alqur'ani shine tabbatacce a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amina fa'ila allati afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard kaga afa amina an gane ko ya'manu shine asalin wato fi'ilin sa mudari'i an gane ko wato Allah subhanahu wataala ce qalu ya abana malaka la ta'manna kaga ta'ma ta'ma yaf'alu an gane ko illal ladina wato yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun yuridu satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum fa'ala yaf'alu wanga a alqur'anin cike nan kinan sai zaman to fa'ila yaf'alu shine asalin sa amma kuma idan muka je cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sahihul bukhari hadisi na abu shuraihin kuma akwai riwaya guda ta abu huraira sanad wanda imamul bukhari ya kawo shi na cewa wato abin nan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahu la yu'min wallahi la yu'min salasu marrat yace man la ya'manu jarahu bawa'iqahu wanda wato jarahu makwabcinsa bai tsere ma cutarwarsa ba bawa'iq jam'i ne na ba'iqa shine gawa'ir cutarwa kaga yace ya'manu riwaya ta imamu muslim kuma riwaya ce ta abi huraira shine la yadkhulul janna man la ya'manu jarahu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai tsere ma cutarwarsa ba to in ya zama to na kusa da kai bai tsere da cutarwarka ba to ina ga me ina ga nesa Allah ya mu da tsari dan haka wannan shi ne abin da zamu cewa akan kalima ta amin duk lokacin ta samu asali daga aminci idan ko ba a samu aminci ba mi za a samu za a samu rashin aminci to rashin aminci kuma shine alkhida daga lokacin da yaudara ta zo sai rashin aminci ya shiga daga lokacin da an ka samu aminci to sai al'amura su dore Allah ya bamu aminci duniya da lahira mala Allah ce awa ajibtum an ja'akum awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون annabi hudu ya ci gaba da cewa awa ajibtum shin za ku yi mamaki an gane ko min babi ta'iba ajiba ya'jabu ta'iba yat'abu awa ajibtum shin yanzu za ku yi mamaki an ja'akum dhikrun min rabbikum wato tunatarwa gargadi ya zo muku bin rabbikum daga ubangijinku kuna mamakin wannan ala rajulin daga wani namiji minkum daga cikinku domin suna mamakin Allah ya turo mutum ya zamanto shine manzo wannan kuma ba abin mamaki bane ina fata an fahimce ni da an turo mala'iku da mala'ikun ba za ka iya mu'amala da su ba ina fata an fahimce ni da kuma an turo annabi an kace maciji ne wa zai iya kusa da shi kumarci akwai wanda zai iya kusa da shi ka gani amma sai aka turo dan adam to hikimar saboda in aka turo annabin da kake tsoro to tana yiwa ba don Allah za ka karɓi abin ba kuna fahimta yanzu idan aka turo annabi yanzu mutane da suke ma gwamnati biyayya don Allah ne da yawa daga cikin mutane ba don Allah bane saboda akwai abin da kake tsoro wanda zai biyo baya to an ka turo mala'iki an ka ce wannan mala'ikin bugu guda zai maka mutu kenan ko baka yadda ba za ka ce ka yadda to shi yasa sai a turo mutum saboda imanin kai zaman to imanun ne ikhtiyari zabe kai ne ka ga dama ka yi imani to shi yasa sai Allah da wahala kaga Allah ba zai turo annabi bai zaman to shugaba in ya zaman to shine shugaba daga farko to munafukai za su yi wa cikin addini Allah ba zai ba annabi kuɗi ba ina fata an fahimci domin an ka ba annabi kuɗi da yawan mutane mafi yawancin annabawa ba su da dukiya kaga mutane ba za su bi su ba don Allah munafukai za su yi yawa sai a bar annabi gashi nan hatta da kariya ma sai dai Allah ya bashi kariya babu kuɗi babu komai in ka ga dama ka bi in ka ga dama ka bari yana daga cikin hikima an gane ko ala rajulin minkum liyunzirakum don ya gargade ku yi muku gargadin azabar Allah wato idan ba ku yi imani ba za ta zo a duniya kuma yi muku gargadin azabar Allah ranar tashin alkiyama wadda ba ta da iyaka wannan shine abinda yake gaya musu cewa shin sun yi mamaki akan wannan wannan kuma ba abin mamaki bane sai ya ci gaba da tunatar da su da ni'imomin Allah wadhkuru kutuna إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الله سبحانه وتعالى يسنياكم زمنتو خليفو في bayan annabi Nuhu mutanen annabi Nuhu an gane ko bayan mutanen annabi Nuhu ashe Allah ya yi ka bayan babu ka babban ni'ima ce domin inda Allah bai yi ka ba da ba za ka ma kasancewa ba ashe kasancewar an yi ka ita ma ni'ima ce bayan waɗansu kuma dama ce Allah ya baka ka yi amfani da ita domin kasancewa ka khalifa tun da kai wani ya gabace ka kuma ya tafi ya bar duniyar da abin da ke cikinta to kai ma ka yi amfani da damarka domin mi domin kai ma nan zuwa wani ɗan lokaci za ka tafi ka bar wannan abin waskuru ku tuna izja'alakum khulafa kalima ta khulafa jam'i ne na khalifa in an ce khalifa dama fa'il da mai ta'un da wanda bai da ta'un jam'in shi na iya zuwa akan fu'ala'u a wani lokaci ina fata an fince ni wani lokacin kuma ya zo akan fi'al alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun kaga ghilabun jam'i ne na ghaliz fi'alun ne shidadun jam'i ne na shadid amma nan khalifa fa'ilun ne sai aka ce khulafa'a lokacin da kuka zamanto khalifofi khalifa shine wanda ya zamanto mai maiwa shi yasa a cikin suratul baqara Allah ya ce wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa malaman tafsiri suka yi sabani shin khalifan nan khalifa ne wadan sun ka ce fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ai khalifun ne wanda zai maye ma Allah an gane ko dan zartar da al'amuran ubangiji wadan sun ka ce a'a khalifa bi ma'ana makhluf shine fa'ilun bi ma'ana maf'ul wanda sashen shi zai mai masashi ibnu kathir sai ya zabi cewa a dauke shi matsayin khalifa makhluf wanda wani na mai wani daga cikin su ina fatan kuna fahimta ta misali saboda waɗansu suna mai waɗansu wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard shine wato Allah ya sanya ku waɗansu na mai waɗansu wasu kace a to shi khalifun kinnan in an ce khalifun mahalifa Allah to ai Allah baya mutuwa sai suka ce to bai dace a ce bi ma'anal fa'il ba malamai suka ce a'a ku da kanku abin da kuka wa gudu kun fada cikin shi domin kun kalli cewa Allah baya mutuwa kenan kun sifanta Allah da halittun shi sannan kuka ce ba a cewa khalifa ne na Allah ina fata an fahimce ni domin al'amarin khalifa sai in bayan babuka bayan baya ko ba haka ba wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin sai aka ce a'a ba matsala bane nan shi khalifa ne na Allah ba dan Allah yana mutuwa ba dan Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard qadiyya kuma ta khilafa ita ce qadiyya mafi girma a cikin addinin musulunci shi yasa zaka ga Imam al-Qurtubi da littattafai na tafsir na ayatul ahkam an gane ko cikin adwaul bayan malam ma shanqiti ya kawo bayani Muhammad al-Amin shanqiti rahimallahu al-jami' cewa wato qadiyya ta khilafa sharuɗa na wanda zai bazanto wa khalifa na musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi jagorancin al'umma bayan shi aka samu Abubakar bayan shi Umar bayan shi Uthman bayan shi Ali rikici ya barke wa zai zama shugaban musulmi aka yi jayayya dauloli na musulunci suka zo suna wucewa an gane daular Umayya ta zo ta rushe daular Abbasiyya ta tashi birkishin daular Umayya ya je ya shiga a ƙasar Andalus Andalusia ƙasar Spain shekara 800 musulmi suna mulkin turai suka assasa jami'o'i turawa suka yi karatu a can suka sace ilimin musulmi suka kai shi ƙasar America wanda ya gano ƙasar America sunansa Christophe Colomb a 1492 wato miladiyya shekara ta 1492 wanda asalinsa suna cewa ɗan ƙasar Portugal ne Portugal geografi ta musulmi ya amfani da ita ya gano domin daga Ispan ya tashi yanzu ilimin musulmi da shi ne kuma yanzu ake kashe musulmi da shi kuma ba a son musulmi su san tarihinsu sai daular Usmaniyya ta ɗauka daular Usmaniyya ita ce daular Usmaniyya guda biyu ne akwai ta Turkiya akwai ta Sokoto ta Usman Sheikh Usman bin Fodiyo rahimallahu aljami to daular Usmaniyyar Turkiya ita ce daula ta ƙarshe da gare ta aka kare khalifa a alif da ɗari tara da ashirin da uku zuwa alif da ɗari tara da ashirin da hudu ta ruguje sai daula ta Saudiya ta tashi a Saudiya ula wa saniya wa salisa kamar da suke cewa ko kuma ad-daula ula wa saniya to lokacin da turawa suka yaki daula ta musulmi ta ƙarshe wadda adda wato musulunci bai wuce shekara bai kai shekara ɗari ba da barin mulki a duniya domin daular Usmaniyya a alif da ɗari tara da ashirin da uku zuwa alif ɗari tara da ashirin da hudu to kenan ba su kai shekara ɗari ba to lokacin da turawa suka haɗe kai suka yaƙi wannan daula to sai suka kawo sababbin abubuwa daban-daban daban wanda mushkilar khilafa tun daga lokacin aliyu an gane ko aka samu matsala lokacin da aka kashe Usman ita ce har yanzu muke shan wato dafinta domin mi domin yan shi'a daga wannan lokaci ne suka balle muke samun matsala to da aka zo kuma turawa suka ruguza wa daula ta ƙarshe ta musulmi mi suka yi sai suka ce sharadi na farko a cire sunan shugaban ƙasa daga khalifa a mayar da shi shugaban ƙasa sannan kuma a raba gwamnati da mi da addini fasuluddini an daula al'ilmaniya kenan khalifa yanzu ba a ce mai khalifa sai dai a ce president kaga don a kautar da hankulan mutane daga kasancewar musulunci yana iya jagoranci kuma fasuluddini an daula a raba gwamnati da addini malamai su je masallaci kamar yadda turawan faransa suka yi revolution française suka yaƙi addinin kiristanci domin suna ganin malaman kiristoci sun haɗa kai da masu kuɗin Faransa, sun haɗa kai da masu mulkin Faransa sarki an zalunci al'umma, to haka ne ma malaman musulmi sun zalunci wato a mayar da su can cikin masallaci ba su da tasiri. Sannan kuma addinin Kiristanci a can farko idan ka kirkiro na'ura a turai sai a ce ya saba ma Bible sai a kashe ka ko a daure ka ko a kona ka to sai suka danganta wannan zuwa ga addinin musulunci kamar addinin musulunci baya son ci gaba alhali suna boye ba musulmai tarihin shekara 800 a turai musulmi su ne suka gina ilimin turai a halin da ake cikin su karanta tarihin musulunci wanda ya kirkiro agogo asalin shi can kasar Spain ne garuruwan musulmi suna can ka duba yanzu kaso talatin cikin ɗari kamar da suke faɗa na birje budget na ƙasar spain tana samu shi ne a kan abin da ya shafi turism an gane ko yawon shakatawa na buɗe ido to waɗannan garuruwan da aka shakatawa a yanzu ɗin wane ne ya yi su garuruwan musulmi ne gari saka ga ya yi kusan rabin girman niyami gaba ɗaya yanzu turawa sun kwace shi masallacin imamul kurtubi yanzu coci bakwai a ciki turawa sun kwace shi duk wa yake da wannan tarihi wa yake da tarihin musulmi su ne suka assasa wannan ilimin duka sun boye sai dai a ce to ku ce boko haram saboda a zo kasashen ku a yake ku a yi fata-fata da ku daga cikin dokokin da suka azama kasar Turkiyya a wannan lokaci bayan fasuluddini an daula wancan addinin na Faransa karkatacce ne kenan don sun yake shi babu matsala addinin musulunci kuma ba karkataccen addini bane sannan kuma sai suka ce a daina kira kiran sallah da yaren larabci sai dai a yi da yaren turkanci kamar mu ne yanzu a ce a daina kira sallah da larabci ladan a ce ka rinka yi da hausa ko da zabarmanci ka ce irkwai beri irkwai beri shi ke a ce an yi kiran sallah Allah mai girma Allah mai girma suka hana sannan suka ce kuma kada a sake rubuta yaren turkiya da haruffa na larabci mu yanzu in ka duba ko a kasashen mu da in za a rubuta hausa da larabci ake rubutawa yanzu ina wannan yake a kano a can da a najeriya zaka iske ma a najeriya wato jarida ta Hausa da yaren larabci ne ake rubutawa amma yanzu duk wannan ya bata saboda bi saboda su kautar da su daular dai suka bi hanyoyi sannan suka kafa musu sharadin cewa suna da madatsar ruwa wanda daga gare ta ne kaya suke fitowa daga gabascin duniya su zo yammacin duniya ko daga yammacin duniya su je gabascin duniya babban hanya ce za su yi shekara ɗari ba za a ba su ko dala ba na jangali wanda na biyan hanyar wannan da ake bi su sa hannu suka sa hannu sannan daga cikin abin da suka tsara musu akwai mai da arziki karkashin ƙasa a ƙasar turkiya su sa hannu shekara ɗari ba su da izinin su taɓa arzikinsu na karkashin ƙasa su sa hannu suka sa hannu amma mai su to yanzu bayan an yi wannan kaga sai aka zo aka ruguza musulunci ana mutane karece karece ƙarshe turkiya ta koma tana son ta shiga cikin tarayyar turai suka hana ta shi yasa wani marubuci ya ce abin mamaki daula ta farko a musulmi tana son ta zamanto kutal baya wutsiya bindi a cikin kafirai an kiyarda amma ƙasa kuma yanzu ta farfado don haka kuma addinin musulunci ba wanda isa yake shi shi yasa suna ta kokarin su shiga an kiya an kiya saboda suna kallon yawan musulmai a cikin su suna son idan za su shiga an kafa musu sharadi ba za a bar mutum ya yi karatun musulunci ba sai a jami'a in ya gada ma ya karanta musulunci ya gada ma ya daina saboda ana son matasa su tashi babu karatun addini da sun kai jami'a ba su karatun addini shi su kafirci aka ce masallatai sun yawa aka ce musulmai sun yawa aka ki ɗauka su duka wannan ana nuna musu ba a tare da su shi yasa gaddafi wata rana cikin lokacin da maganganun da yake yi yake cewa muna fata muna fata turki ta samu shiga yace adadin musulmi a cikin tarayyar turai sai ya lunka da in suna da musulmi dubu ashirin sai kuma dubu sittin amma kuma wannan bai kasance ba da haka dai a takaice kalima ta khalifa kalima ce ashe ta musulunci wanda kuma akwai hukumce hukumcen ta da dama wanda dole sai mutum yayi bincike a cikin littattafai zai gano abin da ta shafa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a ku tuna lokacin da wato Allah ya sanya ku khulafa'a masu mayewa min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu kaga wannan yake nuna tarihi yana da muhimmanci domin za mu gane ƙarƙashin wannan aya cewa adawa sun zo ne bayan mi bayan mutanen annabi Nuh in ba da min ba'di qaumi Nuh ba za mu gane wannan ba to shi yasa sanin tarihi abu ne mai muhimmanci Imam Sa'di a cikin tafsirin sa da yazo yake cewa inda Allah subhanahu wata'ala yake kafa ma ahlul kitabi hujja sai ya ce يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أه؟ to ba a san kadda a taura da injini ba sai bayan annabi Ibrahim kuma ya za a yi ku ba da cikakken tarihin annabi Ibrahim ina fatan kun fahimce ni so sai to wannan yake nuna tarihi yana da muhimmanci musamman a ilimin hadisi a yanzu an ce rawi kaza yayo riwaya ga wani sai a duba a gani shin yana yiwa wannan ya mutu hijira tana da shekara 100 wannan ya mutu hijira tana da shekara 500 kuma wannan ya ce yayo riwaya ga wannan yana yiwa ba zai yiwa ba shi yasa ma'rifatu tarikh Qur'ani yayi ishara zuwa gare shi ina fata an fahimce ni Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin kissoshi na Yusuf da ƴan uwansa ko ko na annabawan da aka ce hatta idza stay asar rusul akwai ibra abin lura li ulil albab inda aka samu misali na gari ka dauka inda aka samu mummunan misali na kafirai ka nisance shi ba yadda za a yi al'umma ta ci nasara sai ta sai ta san tarihinta wanda ya gabata an gane ko sannan ta sannan yanzu ta sannan ta san yadda za ta rayuwa a yanzu sannan ta fuskanci gaba amma da an sace ma tarihi to kare ka ta kare shi yasa da turawa suka zo kullu suka kwashe duk littattafan tarihi yanzu wai tarihin mu sai an koma wajen turawa su ne za su ba mu labari alhali musulunci ya shigo a garin agadas a shekara hijira tana da shekara 151 in ka duba a gidajen agadas zaka ga ana rubuta ɗai sifili ɗaya a ado a cikin gidaje da yawa daga cikin wanda suke aikata wannan busan ko menene ba wato lokacin da musulunci ya shigo sai wannan tarihin malamai suna rubuta shi a bakin gidajensu to sai zaman to kamar ado ne ashe wai ɗai ɗin nan tana nufin ɗaya zero kin nan tana nufin biyar ɗai kuma tana nufin ɗaya ashe tarihin shigowar musulunci ne to musulunci ya shigo hijira tana da shekara ɗari da hamsin da ɗaya turawa kuma sun shigo afirka a ƙarni na goma sha takwas to ya an kai ina littattafanmu na tarihi kafin zuwan su waɗanda aka rubuta musamman da yarurrukanmu da waɗanda aka rubuta kuma da yaren larabci kaga shikenan yanzu kowa ka dauke shi tarihi sai da ya maka a'a ba a samun tarihi sai wajen turawa to kafin zuwan su shekaru aru aru da musulunci ya ina tarihin musulunci ne makabi ne sun yi amfani da shi to dan haka dai dole ya kamata ka fahimci wannan kalima ta khalifa tana nufin wato abin nan shine mai maiwa kuma dan an ƙara mata ta'un ba shi na nufin namiji bane domin wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ta'un din nan ba tana nufin annabi adamu ba mace ce balle kace a'a to farkon duniya da mace da mace ce domin annabi adamu shi namiji ne an kalli lafazin khalifa kawai a matsayin ta'un kamar yadda yace a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga min nafsin daga rayuwa wahidatin guda an kalli nafsu lafazin shi mu'annas ne ba dan shi annabi Adamu ba yana matsayin a mace balle kace ya halatta ai auren mace da mace masu wannan da namiji da namiji ina fata an fahimce ni kar su kawo mana wannan shubha su ce to ai an ce nan mutun na farko nafsin wahida kina annabi Adamu wa mace ne kina ya aure mace to inda annabi Adamu mace ne ya aure mace ya zai a samu mutane kaga wannan ba zai taba yiwuwa ba ko su kafa maka hujja cikin Qur'ani an ce wabil walidaini ihsana wabil walidaini iyaye guda biyu sai to ai alwalidu ba a ce wa bil walidi wal walidati ba sai a ce wannan shi ake kira at-taghlib rinjayar da sashen maza akan sashen mata wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini kaga abawahu an kace alhali ko ba uba biyu gare shi ba balle kace kato ya auri kato yazo ya doki da sai a ce abawahu an gane ko ko kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna kaga abawaykum annabi adamu da hawwa ake nufi ina fata an fahimce ni kenan su har addinin su na kristanci sun kafirce mishi domin abawaykum ana nufin annabi adamu da hawwa su ko sun ce a'a namiji yana iya auren namiji mace tana iya auren mace ko ba haka ba namiji yana iya auren dabba mace tana iya auren dabba kuma ana iya auren robo kuma ana iya yin al'aura ta namiji mata su rinka saya kala kala kuma ana iya al'aura ta kaza ga abubuwa nan dai barkatai dan haka kada wani mutum ya kafa hujja da nafsin wahida ko khalifa yace akwai ta'awun annabi adamu mace ne wannan bai fahimci addini bane ko ko yana son ya banda a cikin addini kenan wafkuru if ja'alakum khulafa'a kutuna lokacin da ya sanya ku khulafa'a masu mayewa min ba'di qaumi nuh bayan annabi nuhu an gane ko kenan bayan mutanen annabi nuhu kenan wannan tarihi yana da kyau a rike shi musamman sanin tarihi zai taimaka mana mun yi bayani tarihi makami ne na ruguzar da al'umma in baka san tarihin ka ba sai a kare da kai kenan duk wani fanni da kuka sani ƴan uwa musulmi a duniya makami ne wanda ana iya yakar ku da shi siyasa makami ce za a iya yakar ku da ita a ɗauki marayi da waɗanda ba su da galihu a je a kai su turai a karantar da su a dawo da su su zaka su jagorance ku ƴaƴansu ne busan ku ba makami ne a raba addini da gwamnati kowa ya tayi akan jahilci babu Allah a cikin ma'aikatu ai an samu matsala ina fata an fahimce ni haka za a yi amfani da makami na addini yadda za a ruguza addini a ba mata yancin su ba mu san ko ne yancin ne suke bukata ba saboda Allah subhanahu wataala ya ba su nasu tsari ko a yaƙe ku da tsarin da aka kawo muku da gudanar da tafiyar da ayyukan ku administration su da kansu ne suka bamu wannan tsari suka ce ga yadda za mu tafiyar da aikinmu na gwamnati ba mu iya ƙara ba mu iya ragewa wannan shi ma makami ne sannan kuma dokokin da za mu aiki da su nasu ne waɗansu ma har sun daina aikin da su shekaru aru aru kuma muna nan muna aiki da su yarensu makami ne domin yanzu in ka koyi yarensu kana ganin kafi mutane kuma yadda suke tunani haka ne kake tunani yadda suke iya hallakar da al'ummaka haka kake tunanin ana iya hallaka al'ummaka dan a baka wani abin goro na fata an fahimce ni akwai makami kuma nami na kafafen yada labarai abin da yake nesa ba mu imani da shi ba a rinka kawo shi har matasa mu su dauke shi akwai makami na tarbiyya yadda za a lalata tarbiyyar mutane akwai makami na wayewa yadda za a yi a ɓata wayewar mutane akwai makami na lalata ilimi na geografiya a ce asalin ɗan adam daga biri ya taso kaga wanga ya karanta qur'ani kai tsaye domin annabi adamu ba biri bane kaga sun karanta kiristanci sun karanta da alqur'ani akwai makami wanda za a yi amfani da shi don ɓata tattalin arzikin ƙasashenmu a yaƙe mu a ruguza ƙasashenmu sannan a ba mu bashi ko a ɗora mu da dokokin da dole sai mun ci bashi kuma bashin nan ba za mu iya biyan shi ba shekaru ɗari ko ɗari biyu duk arzikinmu na ƙasashe a kwashe da suna ana bin mu bashi ko kuma makami na zamantakewa a kawo ƙa'ida cikin ilimin sociology wanda ta saba ma alƙur'ani tunda su suna cewa dalilin da yasa duniya ake samun rikici shine cewa saboda mutane sun yi yawa ya kamata a daina haihuwa wannan ba gaskiya bane kasar China ba ta yi yawa ba to wani rikici suke ciki yanzu ba ta ci gaba ba sannan suna cewa in mutane suka yawa ake samu rikici wannan ya saba ma alqur'ani mutum biyu bisa doron kasa an samu matsala ba a samu mutum goma ba a duniya duniya ta rikici watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك نا النبي آدم نا النبي آدم ne guda kashe guda a mutane su cire hasada da bakin ciki da kyashin juna cikin zukatan su shine ke sawa ai zaman lafiya amma mutum biyu ma ba za su iya zaman lafiya bai akwai tashin hankali kaga suna son su kayyatar da wato dokokin da alkur'ani ya aza na fata an fince ni daga ciki wanda ya assasa ilimin sociology shine ibnu khaldun babban malami na musulunci amma sai suka ce ojos kontuni saboda su dauke wannan tunanin su kai musu kai a takaitan dai takaitawa yan uwa ta kowane fanni in ka duba za akwai makamin da aka aza a cikin kowane ilimi wanda ƴaƴan musulmi su daina karatun boko ba tare da sun san menene addini yace ba in ka san ilimin addini to in baka sani baka tambayi malamai akan memoir da zaka yi shin abu kaza ya dace da alkur'ani ko bai dace ba domin tana yiwa ya ci karo sai ya zamanto ka dauko ilimin daga gurbataccen wuri kuma zaka yada ma al'umman musulmi shi Allah ya mu tsari wa zadakum fil khalqi basta an gane ko sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zadakum ya kara muku fil khalqi a cikin wato halittu bastatan yalwa idan ka yibi kalima ta wa zadakum fil khalqi basta zaka ga an rubuta ta wato da sadun sannan kuma an yi sinun a sama ina fatan kun fahimce ni mu duba da kyau qur'anin da yake ga hannunku ban sani ba ko kun ga wannan wa zadakum fil khalqi basta to kalima ta basta tana nufin yalwa ita zamu fara magana akan ta asalin shi daga basata yabsutu asalin shi da silun ne amma da sai zo da wato abin nan abin nan da sadu to yaya ne asalin qira'a yake imamu nafi' da al-imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far da imamu al-bazzi ɗaya daga cikin ruwatu na ibnu kasir da imamu ibnu zakwan abdullahi ibnu zakwan ɗaya daga cikin wato masu riwaya daga wato ibnu amir da kuma imamu shu'ba wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka yi riwaya ga imamu asim da imamu rauh an gane ko wanda ya yi riwaya ga imamu yaqub da imamu khallad wanda ya yi riwaya ga hamza an gane ko su sun karanta da sa'adu an gane ko basta sun karanta da sadu to sauran kuma sun karanta da sinun wannan a kira'anci kenan to amma anan sai kai hattara in kaga cikin alqur'ani an rubuta sinun saman sadu yana nufin sinun ita ce ake karantawa da ita ko ita ce tafsirin inganci ko ita tafsirin jayi in kaga an rubuta sinun ƙasa to ana nufin da sadun ya fi shahara amma ana iya karantawa da sinun ina fata an fahimce ni am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun zaka ga sinun tana can kasa duba cikin alqur'ani to inda kaga an rubuta ba a rubuta sinun ba ko sama ko kasa to yana nufin da sadun ne ake karantawa fa zakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir sannan kuma malaman luga suke cewa duk inda ma'ana ba ta canzawa to wajen sino ana iya sa sadun wannan a cikin yaren larabci kaga kenan inda ce ba saqa ko ni ce ba su a lugance wannan babu matsala sai dai inda ma'anar tana canzawa to nan ba a yadda ba ina fata an fahimce ni kenan suna tanawu a junansu wa zadakum Allah ya ƙara muku fil khalqi a cikin halitta an gare ko malamai suka ce nan kalima ta al khalq tana iya ɗaukan ma'ana guda biyu ko wa zadakum fil khalqi bi ma'anar al masdar an gane ko kenan Allah ya ƙara muku fil khalqi a cikin halittar da yayi muku shine ma'anar masdari domin akwai ma'anar hadas a cikin shi kenan Allah ya ƙara musu tsawo fi qamatikum an gane ko waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a nan bi ma'anar maf'ul ay wazadakum fil makhluqin basta Allah ya ƙara muku a cikin sauran halittu ma'ana sauran mutanen da a tare da ku Allah ya fifita ku ta hanyar halitta akan su to anan da yake nan ma'ana guda biyu ko cikin aikin da Allah ya yi, Allah ya ƙara muku, ko kuma a cikin waɗanda kuke rayuwa tare da su, Allah ya fifita ko aka su ta hanyar halitta. To wannan fassarorin guda biyu, akwai fassara ɗaya wanda yake tana buƙatar dole sai mun tsaya akan ta, domin tana da alaƙa da hadisi kan wani ya faɗo mu da kasa akwai masu ƙoƙarin su ƙaryatar da hadisai. Hadisi ne wanda yake na Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare shi, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, yana cikin Sahihu Muslim daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khalaqallahu adama ala suratihi Allah ya halitta annabi Adam ala suratihi malamai suka yi sabani shin ala suratihi da miri shina koma zuwa ga Adam Allah ya halitta annabi Adam akan surar shi shi annabi Adam din ko ko khalaqallahu adama ala suratihi Allah ya halitta annabi Adam akan sura Allah to in ko ya halitta akshe akan sura Allah ai kuma Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir sai a ce a'a dan an ce ya halicce shi akan surar shi ba mu ta neman kaifiya domin mi domin ba a san kaifiya ta ubangiji ba shi dai ala suratihi ya halicce shi akan surar shi irin wanda ya ga dama ko ko ala suratihi ba tare da kaifiya ba domin ba a yi fahimtar kaifiya Allah balle a kamanta ta da sura ta annabi Adam tunda akwai bambanci tsakanin halittu da kuma ubangiji sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tuluhu 60 zira'an tsawon annabi Adamu zira'i 60 ne falamma khalaqahu lokacin da Allah ya halice shi qala zhab sai Allah ce da shi ka tafi an gane ko fa sallim ala ulaika nafar min al malaika ka gaida wadancan tawaga ta mala'iku julusun wadanda suke zamne fastami' ma yuhayyunaka ka saurari abinda za su gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wannan ita ce gaisuwarka wa tahiyyatu zurriyyatika ita ce gaisuwar zurriyarka kenan mafi dacewa faƙala sai annabi adamu ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku faƙalu an gane ko sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kenan kuma amincin Allah ya tabbata gare ka assalamu alaikum wa rahmatullah da rahma Allah fazaduhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce suka ƙara mishi wa rahmatullahi da rahma Allah an gane ko fa kullu man yadkhulu aljanna duk wanda zai shiga aljanna ala surati adam zai shiga akan sura ta annabi adam kenan tsawon shi zira'i nawa 60 to muna a nan duniya in kaga mutum da zira'i 60 ai zai baka tsoro ko ba haka ba kuma an ce mutane za su shiga a cikin kama mai kyau a'a wannan raguwan mu a yanzu ne muke ganin 60 din wani abu ne mai tsawo da an mai da kowa 60 60 din baka iya gane wannan dogo ne wannan gajere ne mun fahimci wannan nake ko sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace falam yazalil khalq halittu busu gushe ba yanqusu ba'da dalik suna raguwa hatta al'ada har zuwa yanzu to kaga wannan ya nuna cewa daga annabi adam halittu ilmi suka yi ƙasa suka yi to nan kuma ga aya ta ce wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara muku ya za mu yi to anan sai mu ce shi hadisin matsayin am yake ya nuna dukkan halittu raguwa suke yi amma wannan hadis wannan aya ta nuna muna an yi taktishin shi da adawa su adawa wannan hukuncin bai shafe su ba wa zadakum fil khalqi basta su an nuna an ƙara musu na fata kun fahimce ni na kawo wannan hadisi saboda sanin wannan shi yasa da wannan zaka gane cewa kissoshin da kuma aka bayar na adawa cewa adawa daga cikinsu mai tsawo yana matsayin zira'i ɗari mara tsawo gajere yana da zira'i sittin ba gaskiya ba ne domin tsuruhu sittu na zira'a an ka cikin hadisi daga nan sai aka yi ƙasa su ko an ce ɗari kaga wannan kisso shi ne waɗanda ba su da asali ko da an ruwaito su zai ka gane cewa sun saba ba hadisi ingantacce da kissa ta iwaju da ake kawo wanda ake cewa yana da tsawo zamanin annabi nuhu kaga wannan hadisin zai ruguzar da shi shi yasa in ka dubi qasasul anbiya na ibnu kasir wanda waɗansu malamai suka yi aiki a kansa za su kawo asarikin su kawo wato takhriji na sheikh nasiruddin al-albani ahkamu sheikh al-albani ala al-hadith kina sai zaman to zaka gane cewa wannan ya inganta wannan bai inganta ba dan kaka je kai ta dauka kai ta cewa wannan abin ya inganta ko bai wato kai ta ba mutane kissoshi da labari ba tare da bincika asalin su ba Allah ya muna mai kyau wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ya kara muku cikin halitta ku in mun ce bi ma'anar basdar tsawon ku kenan ko wa zadakum fil makhluqina a cikin halittu basatan Allah ya kara muku yarwa fazkuru ala Allah ku tuna wato ala Allah sune wato ni'imomin Allah shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka ce wazkuru iz ja'alakum khulafa'a sai suka ce iz mansubun nabi wato bi uzkur kenan uzkuru iz ja'alakum khulafa kenan shi iz matsayin maf'ulun bihi yake wadan suka ce a'a shi iz zarfun na yana nuna lokaci kenan ba shi bane ni'imat wazkuru ni'amallahi alaikum an gane ko fi hadha alwaqt kenan shi iz yana matsayin cikin wannan lokaci amma ita ni'imar wato abinda khulafa ya kumsa da abinda ziyada fil khalqi ta kumsa shine matsayin maf'ulun bihi ma'ana dai sabani ne guda biyu amma da anka ce fazkuru ala Allah to shi wannan muttafaqun alaihi ala Allah ni'imomin Allah shine matsayin maf'ulun bihi domin bai matsayin bai matsayin zarf balle a ce fi ala illahi fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya gare ku waɗanda suna da yawa ya faɗi waɗansu daga cikin su daga cikin su ga sunan iz ja'alakum khulafa'a da kuma zadakum fil khalqi basta da kuma ni'imomin Allah ba su yawa don ba za a iya iyakance ni'imomin Allah ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalima ta ala Allah ni'amallahi an gane ko shine ni'imomin Allah asalin shi jam'i na ga mufradin shi an yi sabani waɗansu malamai suka ce asalin shi iliyun ne an gane ko shine mufrad himlun sai a ce ahmal kenan ilyun sai a ce ala fiqlun asqal himlun ahmal kenan ilyun shine mufrad kin shi an gane ko wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a asalin shi ulyun ne in an ce ulyun shine mufrad guda kenan kamar quflun aqfal in an ce qufl shine makulli aqfal shine jam'in shi an gane ko qufl liƙewa sha'ir yake cewa lisanuka أجنى من النحل موعدا وكفك بالمعروف أضيق من القفل yace lisanuka wani mutum ne harshenka ajina minan nahli mau'idan shine mafi daɗi daga wato tataccen zuma in kai ma mutum alƙawari to zai ji alƙawarin naka kamar tataccen zuma amma wa kaffuka bil ma'rufi amma hannunka game da kyauta azyak shi an mafi kunci da kullewa min alqufli daga makulli kamar yadda mutane suke sai mutum maka alƙawari kana jin daɗi baka san ko ka hada cikin rami ba Allah ya mana mai kyau waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a asalin shi wato ilan ne kenan asalin shi ilayun ne sai aka maida ta alifun kenan ilan kamar yadda ake cewa zila'un sai a ce azla'un an gane ko kenan af'alun sannan inabun a'nabun waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a mufrad kin shi alan ne an gane ko mislu qafan kenan asalin shi alayun ne tunda ya'un ce amma alan ake cewa qafan shine kokko kai ko aqfa'un shine jam'in sa kaji asalin wannan kalima an gane ko ni'imomin Allah subhanahu wata'ala su dai ake nufi ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan haka waɗansu daga cikin mabannata waɗanda suka saba ma aqida ta ahli sunna sai suka ce can inda anka ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira kaga ila rabbiha nan ila harful jarri ne sai suka ce a'a nan ila ba ana a'a ila rabbiha zuwa ga ni'imomin ubangiji sai suka dauko wannan na ilantin nan da aka faɗa a nan wanda aka ce yana iya zamantowa shine mufrad na wato al'ala tunda in an ce ilan dila sai suka ce mufrad ne na ni'ima ila rabbiha zuwa ga ni'imomin ubangiji wannan kuma aqida ta saba ma aqida ta ahlus sunna alqur'ani ya tabbatar da haka akwai ayoyi ba mu da lokaci hadisai sun tabbatar da wannan da haka babu zancen inkarin ganin Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama amma a duniya jaizun aqlan in ji malamai wa mamnu'un shar'an ya a hankali ana iya ganin ana iya tunanin za a ga Allah amma shari'a ta hana wannan domin da a hankali bai inganta ba da annabi Musa bai nemi ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba, domin baka cewa ya a hankalce ya jahi abin da yake ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun don saboda ku samu rabauta, in kana son ka rabauta sai ka tuna ni'imomin da Allah ya ma sai ka gode ma Allah, in ka gode ma Allah sai ka samu ƙaji. Wato, ashukuru, ƙaidun lil mawjud, wa saidun lil mafkud, ashukuru gode ma Allah, saidun wato qaidun da baibiya ce lil mawjud gani lil mawjud gani imomin da Allah ya yi maka in kana gode ma Allah ni'imomin da ke tare da kai ba za su gudu ba wa saidun lil mafqud kuma kana farautar ni'imomin Allah waɗanda ba su zo ba domin in ka gode ma Allah Allah zai ƙara ma wannan kuma mutabaka ce sun kalli aya ce ta cikin suratu Ibrahim wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in kun gode zan ƙara in kun kafirce Allah subhanahu wataala ya ce kuma azaba ta mai yawa shi yasa yanzu mutane da ta samun kuɗaɗe masu yawa amma kullum suna cewa suna cikin tsanani shi yasa Allah ɗebe albarka ga dukiyar da ake samu kafin ka samu mai cewa alhamdulillah akwai wuya ma'aikaci kuka ɗan kasuwa kuka mallami kuka almajiri kuka mai jagoranci kuka radda mutum ya samu jika guda wajen kasuwanci kuka radda ya samu miliyan ɗaya kuka radda ya cinikin miliyan ɗari kuka shi dai kada ya taimaka ma mutane a gane ya samu dukiya sai Allah ya ɗebe albarka a cikin al'amuran Allah shi muna tsari fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah la'allakum tuflihun dan saboda ku samu rabauta mu je aya ta gaba malam قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سكتي أجئتنا شنكازو منني من جاءكو يجيئ lina'budu Allah wahdahu don saboda mu bauta ba Allah shi kadai nan ba suna nufin tafiya ba irin wannan tafiya wanda ake nufi a'a kamar ana amfani ne da cewa kamar dan saboda wannan abin da ya zo ba wai dan saboda ya zo musu ba ya zo musu nan shin da ayoyi suke nufi ko ko in tafiya ce ya taso ne tun daga wurin da yake har zuwa wurin da suke lina'budu Allah wahdahu dan saboda mu bauta ma Allah shi kadai to inda mushkilar take anan ba wai bauta Allah ba a'a wahdahu shi Allah shi kadai abota mishi nan da matsala take shine tauhidul uluhiyya kun san tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma' was sifat rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati rabbus samawati kaji tauhidul rububiyya wal ardi wama bainahuma fa'budhu kaji tauhidul uluhiyya wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya kaji tauhidul asma'i was sifat masu cewa bid'a ne ba bid'a bane alqur'ani ya kawo shi to sai suka ce ka zo mu da dabba bauta wa Allah shi kadai Allah shi kadai za a bauta ma abu ba mai da wannan ba shi yasa mushkilat a bauta ma Allah shi kadai in mutum ya tabbatar da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya to shi tauhidul asma wa sifat nan zaka samu waɗansu suna tawili sai a samu matsala ina fata an fahimci sun saba ma manhaji na ahlus sunna ba za a kafirtar da su ba amma tauhidul uluhiyya wanda duk bai yarda da shi ba an gane ko kai tsaye za a kafirtar da shi shi yasa suka ce ajitana li na'budallaha wahda ka zo muna ne don mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke bauta ba shi yasa kullun ba a- wato rigima ba ta tashi ba tashin hankali bai tashi ba a cikin al'umma ina fata an fince ni ba a zare ta kubba ba ba a yi yaƙi ba sai da an kace a bauta ma Allah shi kadai nan ake samun matsala amma in dai don a bauta ma Allah ne mutane suna bauta ma Allah suna hada da gumaka ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka suka ce da shi aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab abin bauta shi kadai a ce ba a hadawa eh ba a hadawa kawai Allah shi kadai su musu yarda da wannan ba to kaga su ma wadanda suka ce aji itana li na'budallaha wahda ka zo muna ne dan mu bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai to mu mu yarda da wannan ba amma za su yadda da wannan lokacin da lokaci ya kuri falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushriki falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga azabu mun inji Allah qalu sai suka zabu da suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kadai ah to yanzu ba kun ce aje ita la ilaha illallah wahdahu ba wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce ba duk abin da muke bauta ma wanda ba Allah ba Allah ya ce a a falam yaku yanfa'uhum imanuhum imani su ba zai amfane su ba domin ba imani bane ikhtiyari imani ne ittirari kafin a je gidan alkali kafin a je kotu gaban alkalin kotu kafin ɗan sanda su kama ka kafin ka shiga hannun jandarmomi kafin ka shiga hannun soja lokacin da kake da damar tuba ko amma in ka bari haka shiga hannu kace na tuba ana yarda da wannan wannan ba zai yiwuwa ba wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke bauta ma fi'ilina nazara shine malamai suke cewa wato fi'ili ne wanda cikin mushtaqatikin shi kamar kalmomin shi da ake sarrafawa guda biyu ne kawai alqur'ani yayi amfani da su kuma guda biyu aka yi amfani da su a cikin larabci fi'ilin shi na mur- na mudari'i nazara nazara ma kana ya'budu aba'una kaga daga nauzaru ne sai aka shafe wawu domin asalin shi wa zara da zalu sannan kuma abu na biyu an yi amfani da fi'ili amrina shi zar zarni wa man khalaqtu wahida zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun wa qala fir'aunu zaruni wato sai da mutum fi'ili amri da fi'ili mudari amma fi'ilin samadi wa zara ba a ji shi ba to ina ismul fa'il babu ina kaza na shi babu ina ismul maf'ul babu ina fata an fahimce ni sai waɗansu malamai suka ce to bakin nan za a tsaya waɗansu kuma kamar ra'ayi na majma'al lugha al-qahira suna ganin lugha yare ne mai ci gaba ana iya ayi amfani da wannan kalima ina fata an fahimce ni ayi mata mushtaqat saboda yare yana ci gaba su sun tafi cewa ana irin kiyasi wannan kuma magana ce amma ko an yi kiyasin a nuna ga wanda an mafi dacewa domin alqur'ani bai yi amfani da wannan ba kuma alqur'ani shine mafi dacewa Qur'ani yayi amfani da fi'ili madi yayi amfani da fi'ili mudari'i bakin su ne shine zance mafi inganci can kuma sai ka nemi waɗansu wato kalmomin da suke ba da irin wannan ma'ana wadda alqur'ani bai amfani da ita ba sai ka samu ismul maf'ul da sauransu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da iyayenmu suke akan shi dama matsala ce shi mutum abin da ya taso ya iske ana yi gidansu ya taso ya iske ana yi unguwarsu ya taso ya iske ana yi kasarsu akwai wahala ya bar wannan shi yasa zaka ga mutanen India kana mamakin suna bauta masanuwa ko ba haka ba sai kai mamaki mutum har ya kai dakta mushkilar ya tashi cikin abin ne bai tsaya yi tunani ba shi yasa zaka ga kullun kafirai suna kafa hujja da cewa iyayensu kaza kaza kaza babu lokaci mai yawa dan mu yi bayanin wannan fa'tina bima ta'iduna sun kace ka zo muna da abin da kai muna alƙawari ta'iduna asluhu taw'iduna domin wa'ada yau'idu ne sai an kace wa'ada ya'idu ka zo muna nan fi'ili amri ne amma ma'anahumi suna nufin at-ta'jiz ko ko al-istihza sun yi izgili da annabin Allah fatina bima ta'iduna ka zo muna da abin da kai muna alƙawari kaga suna ganin ba zai iya ba ko ba haka ba ko ko izgili ne suke yi ba ka ce Allah zai azaba ba ba kun ce kaza ba fatina bima ta'iduna ka zo muna da abin da kai muna alƙawari in kunta minas sadiqin har in ka kasance daga cikin masu gaskiya wannan yake nuna ashe dan an yi ma addini wani abu ba kaga Allah ya sabkar da sakamako ba a'a tana yiwa akwai lokacin da Allah ya tsayar shi yasa Allah ke barin a ba mutane dama su yi ta karyatawa wanda ke da rabon tuba ya tuba amma lokacin da Allah zai kamu to kamun nan ba mai kyau bane da haka bari ganin ana ma addini wulakanci ko an taba annabin Allah ko ko ana ma malamai na Allah wulakanci kana ganin Allah bai yi komai ba a'a Allah zai kama nan duniya zai iya kama lahira waɗansu tun da nan duniya Allah zai kama su ina fata an fahimce ni wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar sannan kuma waɗanda Allah ya kama duniya ga sunan suna cewa a kawo azaba wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un dan ya kamata mu dakanta an nuna min lokaci yayi kinan sai sati mai mai zuwa zamu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna akwai wani dan uwa da yake halartar tafsiri tare da mu Alran Isa yana jin jiki kuma bai samu damar zuwa ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya da dukkan sauran musulmi gaba daya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh